an kunna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wato daren talata ne daidai da daren takwas ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da biyar ga watan septemba shekara ta 2011 wannan shine kased na sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin الرسالة تا الإمام ابن أبي زيد القيرواني الله مدعوككين سركي غافر تامشي إذن جماعة بسمان تابا منا تكين باب صفة العمل في الصلوات المفروضة باب دكي صفة تيد أكي أيكا أتكين صلى فرلا misali sallar farilla ya ake tsayuwarta ya ake karatunta ya ake ruku'unta ya ake sujudarta shine ayyukan da ake a sallar farilla to yaya siffar su take ya ake yin su mun yi karatu mai tsawo a yau za mu tashi inda malam ya ce wa mimma taziduhu in shi'ita wa ashhadu anna allazi ja'a bihi muhammadun haqqun wa anna aljannata haqq wa anna an-nara haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إب وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المعموم تبرمت أن سورة رأنا مبيوبا تكون bayan da malam ya kawo zaman tahiya akan cewa in kayi zaman tahiya ga yadda ka za ta kasance ta dama ga yadda ta hagu za ta kasance ga lafazin tahiyar sai kuma ya ce wa mimma taziduhu in shi'ita na daga cikin abubuwan da in ka so za ka ƙara su wato abin da yake bayani yanzu bayan da ka gama abubuwan da suka zo a cikin farillai da abubuwan da suke sunnoni to ga kuma abubuwan da yake ya halatta ka ƙara in kana so ya ce sai ka ce wa ashhadu annan lazi ja'a bihi muhammadun haq ina shaida cewa abin da muhammad ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haq kuma aljanna gaskiya ce wa annan nara haq kuma wuta ma gaskiya ce wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha kuma tashin duniya gaskiya ne babu shakka game da cikinta wato babu shakka game da ita sai ta faru wa annallaha ya ba'athu man fil qubur kuma lallai Allah zai tashi waɗanda ke cikin kaburbuka Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai daɗin tsira ga Muhammad wa ala ali Muhammad Allah kai daɗin tsira ga mutan gidan Muhammad warham Muhammadan Allah ka ji kan Muhammad wa ala Muhammadin da mutanen gidan Muhammad wa barik ala muhammadin Allah ka yi albarka ga ainihin muhammad wa ala ali muhammad Allah ka yi albarka ga iyalan muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta kamar yadda kai daɗin tsira da rahama da albarka ala ibrahim ga ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma mutanen gidan ibrahim fil alamina a cikin duniya to irin wannan albarka da irin wannan rahama da irin wannan salati ko tsira to ka yi shi ga Muhammad da alayen shi innaka hamidun majid lallai kai Allah abin a yaba maka ne kuma abin a gode maka ne ko ya kai Allah abin a yaba maka ne kuma abin a girmama ka ne ko ya Allah kai mai godiya ne kuma kai mai girmamawa ne duk waɗannan ma'anoni ku kiyaye ba fassara ba domin in asalin fassara ce to innaka hamidun ya Allah kai mai godiya ne majidun ya Allah kai mai girmamawa ne wato kai mai gode wa wanda ya maka ne kai mai girmama wanda ya maka ne fassara kenan amma ma'ana fa to yana ɗaukar innaka hamidun ya Allah kai mahamudu ne wato kai abin ayabawa ne majidun ai mumajjad Allah kai abin a girmama ka ne to kuma duk kowace ma'anar tana ɗauka a wurin to na daga cikin abubuwan da malamai suka faɗi cewa kuskure ne kuma suka aibanta shi ga ainihin ibnu abi zaidin a risala wannan kalma warham muhammadan wa ala muhammadin cewar Allah ka ji kan muhammad da ala muhammad suka ce to wannan in dai a cikin salati ne to ƙari ne domin babu inda ya zo da haka a cikin salati iyakar kalmomin da suka zo a cikin salati su ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma warham Muhammad al-Imam Abubakar ibn al-Arabi ku kiyaye a cikin littafin shi mai suna Aribatul Ahwazi sharhin Tirmidhi nawawi shi kuma ya ɗauko wannan magana ya kawo ta a cikin littafin shi al'azkar cewa malamai sun kuskurantar da mai risala akan wannan kalma warham muhammadin kun ji kuskure na farko kenan cewa ƙari ne a cikin salati babu to na biyu ko da ba yana nufin a cikin salati ba shin kamar yanzu yadda zan iya cewa allah ya ji kan malam wane ko ya halatta in ce allah ya ji kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam malamai sun yi maganganu wadda mafi karfi ita ce babu laifi ya halatta in ka ce Allah ya ji annabi ya halatta amma sai aka ce ka sani da cewa shi annabi asalatan ba irin wannan ce addu'ar da ake mishi ba addu'ar da ake mai ita ce Allahumma salli ala Muhammadi ko an ambaci sunan shi a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma da za ka ce وارحم اللهم محمدا نبي الأمي الله كجيك أن النبي محمد النبي نن كذا كذا باب لفي أبابي نا الدعاء أجمل لنشي أما أن أبابي نا كاوا أتكين صلاتي تونن كم باب لفظ غبادا باب لفظ غبادا kage kenan kamar yadda zaka iya cewa Allah ka ji kanwani Allah ka yi wani gafara sai ka ce in kai wa annabi haka babu laifi amma dai ka sani asali shi nashi salati ne صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على ملائكتك والمقربين يا الله كي تسيرا كي قال تسيرا ملائكنك والمقربين دباينك دككي كسنتو دسو كيكي akwai bambanci almuqarrabina ra'un din an yi mata fataha da kuma inda kasara aka yi mata muqarribina muqarribina masu kusantarwa to babu muqarribina sai dai muqarrabina bayinka waɗanda ainihin wato kake kusanto da su kaga a nan ya shafi da mala'ikun waɗanda yake kusantowar da kuma mutane waɗanda yake kusantowa da aljanu waɗanda yake kusantowa sai zama mala'iku bayan an yi musu addu'a ta gaba ɗaya to sa'an nan waɗanne ne suka fi kusanci da Allah su ma kuma addu'a ta musamman sannan kuma a can baya a can gaba za ka zo ka ji addu'a ga salihai to nan kuma a cikin salihan kuma kana ƙara roƙon Allah ya ƙara aminci ga waɗanda suke salihai ne waɗanda Allah yake ƙara kusanto da su shine yace Allahumma salli ala mala'ikatika wal muqarrabina Allah kai daɗin tsira ga mala'ikunka da kuma bayinka makusanta a wurinka wa ala anbiya'ika wal mursalina Allah kai daɗin tsira ga annabawanka da manzanni kamar yadda muka sha faɗi malamai na ilmul kalam su ne suke bambance annabi da manzo da cewa annabi shine wanda aka aiko ba a yi mai izini ya wa'azi ba ya isar da saƙo manzo kuma shine wanda aka aiko kuma aka yi mai izini ya isar da saƙo wannan fassara ce ta mutakallimuna shi yasa za ku ganta a cikin littattafai irin su ida'atul dijunna da su ibrahimul laqani da irin su hayatul islam amma ingantacciyar fassara wadda malaman ahlus sunna nagari suka tafi akai ita ce annabi shi ne wanda Allah ya aiko shi bayan wani manzo sai ya umarce shi ya ɗauki littafin wani manzo da ya gabace shi ya yi wa'azi kamar wa kamar yusha'u yusha annabi ne amma ya zo bayan musa ne don haka an umarce shi ya ɗauki attaura ya yi wa'azi da ita to irinsu suna da yawa a cikin bani isra'ila inna anzalna taurata Allah ya ce hudan ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ainihin wato malaman yahudawa suna hukunci da ita da annabawa ga waɗanda suka musulunta suka bi addinin annabawa kaga attaurawa aka ba musa amma annabawa sai suka biyo baya suna ɗauka cikin bani isra'ila suna wa'azi da ita to manzo kuma fa shine wanda aka ba shi littafi nashi na kanshi don haka kaga Musa manzo ne yana da littafi a taura Isa manzo ne yana da littafin injila Muhammad manzo ne sallallahu alaihi sallama yana da ainihin littafi Dawud manzo ne yana da littafi zabura to waɗannan za ka kira su manzanni to annabawa kuma su ne waɗanda aka turo su a matsayin kamar malamai ne mujaddidai ga manzanni to su ake kira annabawa to me bambancin su da malamai shine su malamai ba wahayi aka yi musu ba su kuma annabawan da suka zo bayan manzanni wahayi ake mishi a ce mishi to ɗauki attaura kai wa'azi da ita don haka kun ga isa ya zo a matsayin me a matsayin manzo an ba shi littafi to ƙarshen duniya ba zai dawo ba zai dawo a manzo ba ne mai wannan littafin zai zo ne a matsayin annabi ne da zai ɗauki alkur'ani ya wa'azi da shi a ƙarƙashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka Allah kai daɗin tsira ga annabawanka da ainihin wato manzanni wa ala ahli ta'atika ya Allah kai daɗin tsira ga masu yi maka da'a kaga wannan addu'a akwai hikima a ciki Allah kai daɗin tsira ga masu yi maka da'a ajma'ina baki ɗayan su Allahumma ghafirli Allah ka gafarta mun waliwalidayya Allah ka gafarta iyayena uwata da ubana wali a'immatina da limamanmu wato shugabanninmu asali fa a musulunci jama'a ba a taɓa sanin wani irin shugabanci irin wannan da muke gani ba a ce shugabanci na addini daban na rayuwa daban ba a san wannan ba don haka kawai an ce a immatina kawai shugabanni ake nufi gwamnoni ministoci daraktoci kaza kaza don su ne shugabannin a addinance amma daga lokacin da bature ya zo ya raba addini da rayuwa to shine sai aka samar da rijalud dini mutanen da su addini suka damu da shi to shi yasa sai kaga kullum in ka zo kan ka samu kanka a wajen zaka yi jama'a bayani akan biyayya shugabanni a irin wannan kasar da irin wannan zamanin sai ka samu kanka a cikin rikici in ka ce musu biyayya shugabanni sai su ga waɗanne waɗannan ko kun fahimta jama'a to amma kuma kana karanta nasoshin sai ka ji nasoshin suna cewa a yi ne a yi biyayya ga shugabanni din to in ka bar musu nasoshin aka sai su ce to amma waɗannan shugabannin to in kuma ka ce musu ba su ba to waɗanda za ka ce musu su ne shugabannin liman ne dawa da wane da wane da wane sai su ga to ai waɗannan kuma ba su da sulfa ba su da iko a hannunsu to sai ka ga akwai conflict kullum akwai rikici ko kun fahimta jama'a domin asali a musulunci sarki shine liman sarki shine alkali sarki shine kowa da komai da komai in aiki ya mai yawa in ya so sai ya nada alkali don haka wannan alkali in ya zartar da hukuncin kisa ba zai kashe ba sai ya kawo wa sarki ya yi approving ko kun fahimta saboda capital punishment ne za a kai wani lahira ne don in aka kai wani lahira din to abin ba a hannun alkalin ba ne a hannun wancan sarkin ne a wurin Allah Allah zai kama wancan sarkin ne to kun ga wannan tsarin tare da cewa turawa sun are shi amma turawa a cikin tsarinsu akwai rikici ne amma a cikin addinin musulunci mutumin da zai zauna kujerar shugabanci shine kuma zai zauna kujera ta malanta don haka kaga babu rikici don haka ga ko a ƙasar nan shehu usmanu haka ya tsara musu kai ne sarkin zazzau kai ne limamin ƙasar zazzau na idi na juma'a na salawatul khams kai kake naɗa limamai kake komai da komai komai da komai a hannunka yake kai ne alkali kuma kai za ka yi musu tafsiri kai za ka yi musu karatun bukhari kai za ka yi musu karatun risala kai za ka yi musu karatun ashifa saboda kai ne sarki to ka gaya min wani irin tasiri ne wannan irin karatun ba zai ba domin wanda zai maka tafsirin qur'ani ya karanta ma hadisi da fiqhu da aqida da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama an jima in ka bauɗe in ka tafi kotu shi za ka samu idan aka zo sallar juma'a zai wa'azi shi ne in aka zo komai shi ne turawa sai suka zo suka rikita mana al'amari shi yasa har abada in dai ana cikin wannan tsarin to malamai a irin wannan tsarin kullum za su samu kansu a cikin confusion yanzu dai ka jinin kana addu'a ne Allahumma gafir li Allah ka gafarta mu yanzu kai ka yadda Allah ya gafarta maka haka ne wal walidayya ka yadda Allah ya gafarta wa uwarka da ubanka wal a'immatina to ka yadda Allah ya gafarta wa yakowa da good luck to su ne a in matuka kuma ko kun fahimta to ka gani kaga ka shiga confusion to in kuma ka ce ba su ne a imma ba in ka ce wane da wane da wane ne sai a ga to shikenan su kuma za su iya sawa za su iya hanawa ba za su iya ba ko kun fahimta yanzu kun fahimci abin da nake magana to kaga duk inda ka zo irin wannan ba za a iya ta haƙiƙi ba sai dai a haƙura da abin da aka faɗa kawai a wuce alƙawlu la yuhaqqaq wa ala ahli ta'atika ajma'in Allah kai wato gafara ga masu yi maka da'a baki ɗaya Allahumma ghafir li wa liwalidayya wa li a'immatina wa liman sabaqana bil imani Allah ka gafarta wa waɗanda suka rigaye mu da imani maghfiratan gafara azma yanke wato gafarar dan an je ba sai an shiga an fita an shiga an fita a'a yanke ko kun fahimta jama'a sai yasa an ka karanta ƙasa zaka ga ya fassara ainihin wato wannan maghfiratan azma na fata an gani aha ka gani ai qat'an qat'an yanke ai maqtu'an biha wato gafar da yake kawai an riga an yanke ta li'anna min sifatil maghfira allati takunu minka ya rab annaha maqtu'un biha saboda siffar gafarar da za ta zo daga wurinka ya ubangiji gafara ce yanke to amma ma'anar jumlar a jumlar yadda take shine gafarar da yake babu wata tantama babu sai an shiga wuta an fito sai an yi kaza an yi kaza a gafara yanke ina fata an gane Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna Allah ka gafarta mana laifukan da muka gabatar da kuma waɗanda muka jinkirta su ne waɗanda ba mu yi ba an yi tsallake Allahumma inni as'aluka min kulli khairin ya Allah ina roƙonka duk wani alheri sa'alaka minhu nabiyyu Muhammadun nabiyyuka ya Allah ina roƙonka duk wani alheri da annabinka ya roƙe ka shi kaga wannan addu'a tana da faɗi kwarai da gaske kuma jami'a ce ya Allah duk wani alheri da Muhammadu annabinka ya roƙe ka to ni ma ina roƙonka wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu Muhammadun nabiyyuk sannan ina roƙonka ka tsare ni daga duk wani sharri wanda annabinka Muhammad ya roƙi ka tsare shi to ni ma ka tsare ni kaga wannan addu'a tana da ƙarfi اللهم غفر لنا ما قدمنا وما أخرنا الله كغافر تامن ليففك مدمك غباتر da kuma waɗanda muka jinkirtar ma'ana waɗanda muka jinkirtar waɗanda har yanzu ma ba mu yi ba to duka gafarta mana wa ma asrarna wa ma a'lanna Allah ka gafarta mana laifuffukan da muka yi a sirrance da waɗanda muka yi su a bayyane wa ma anta a'lamu bihi minna da kuma laifuffukan da kai ka fi mu sanin su laifuffukan da mu ba mu ma san mun yi su ba ko kuma mun yi su saboda ajizanci mun manta to duka gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya ubangijin mu mun yi su saboda ajizanci mun manta to duka gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya ubangijin mu ka ba mu kyakkyawa a nan duniya ka kuma ba mu kyakkyawa a lahira sannan ka tseratar da mu azabar wuta wannan addu'a ma jami'a ce ka ba mu duk wani abu mai kyau a duniya duk wani abu mai kyau a lahira ka ba mu domin a duniyan nan alheri bai taru gaba ɗaya ba sharri bai taru ba a lahira ma kuma alheri bai taru gaba ɗaya ba sharri bai taru ba duka akwai alheri akwai sharri to amma galibi tunanin mutane shine me duniya sharri ce galibi tunanin mutane shine me lahira alheri ce a'a duka akwai alheri a ciki akwai kuma sharri dan haka rabbana atina fid dunya hasana a duniya ka bamu kyakkyawa wa fil akhirati hasana a lahira ma ka bamu kyakkyawa sannan kuma waƙina azaban nari akwai kyakkyawar da Allah zai baka a lahira amma sai ya haɗa ma da azabar wuta shine sai ya azabtar da kai sannan ya zo baka kyakkyawan to sai kai hikima ya baka kyakkyawar kaɗai ya raba ka da azabar wuta ina fata an gane sai ce wa a'udhu bika ya Allah ina roƙon ka tsare ni min fitnatil mahya wal mamat daga fitintinu daga rigingimu na rayuwa da rigingimu na mutuwa rigingimu na rayuwa shine abin da zai zo ya girgiza imaninka ya ragu ko kuma kai asarar shi duka rigingimu na rayuwa shine Allah ya ɗora maka wani irin mugun talauci da zai sanya ka baka bambance tsakanin halal da haram rigingimu na rayuwa ka samu rudani a cikin addini gaba ɗaya ka rasa alƙibla rigingimu na mutuwa kuma shine ka zo mutuwa ka mutu a mummunan hali su'ul khatima su'ul khatima mummunar mutuwa kayi kai kalmar shahada ta gagara faɗi ko kun fahimta wa min fitnatil qabri haka kuma Allah ka tsare ni daga rikicin kabari a cikin kabari rikici mafi tsanani na farko sune waɗannan tambayoyin to kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga rigingimin da ke cikin tambayoyin don haka ina son ku bambance akwai bambanci tsakanin fitnatul kabari da azabul qabri galibi mutane ba su bambance fitnatul qabri ita ce su'al din a wajen tambaya a wajen tambaya to nan ne fitina take to in al'amari ya rikice fitina ta tabbata to shine sai azabar kabari yazo to kana roƙon Allah ya tsare ka daga fitina ta ainihin kabari wa min fitnatil masihid dajjal sannan kuma kana roƙon Allah ya tsare ka daga fitina ta almasihu ad-dajjal ina fata an gane me yasa ake kiran shi almasihu shafaffe malamai sun yi maganganu da yawa daga cikin maganganun suka ce saboda yana da shafaffen kwarmin ido idanuwan shi kwarmin a shafa suke don haka idan kwaya ɗaya ne a goshi saboda me saboda dunduniyar shi daidai inda ta kwari ta ɗan adam to shi dunduniyar shi kamar kafa katako take kaga kafa katako kamar wannan na nan ne wannan na nan babu kwari to wallahu ala wannan daga cikin dalilan da yasa suka ce ake kiran shi almasihu kenan sabanin shi kuma annabi isa da ake kiran shi almasih ma'ana shafaffe da albarka wallahu ala wannan fassarori ne na ainihin wato malamai da suka yi gashi nan shi ma mai sharhi din ya ainihin kawo daga cikin irin maganganun da ainihin malamai suka yi ina fata an gane gashi nan yana ta kokarin kawo me yasa ake cewa almasihu din gashi nan wasu miya masihan li'annahu yamsahu al-ard fi zamanin qasir kaji wata fassara kuma aka ce an kira shi ne saboda zai shafi ƙasa a cikin ɗan zamani takaitacce wato zai bi duniyan nan ko ina sai ya taɓa ta a cikin ɗan lokaci takaitacce wa huwa al-arba'una yawman al-mazkura fil hadis su ne kwanaki 40 da aka faɗi a hadisi domin ga hadisi can a baya wanda ya kawo cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa yasbutu dajjal fil ardi 40 yawman yawmun kasana dajjal zai ainihin wato yi kwanaki arba'in a cikin ƙasa a duniya kwanan farko yinin farko tsawon shi zai zama kamar tsawon shekara wa yawmin ka shahari rana ta biyu kuma tsawonta kamar wata guda wa yawmin ka juma'a rana ta uku kuma kamar mako guda ita ce ta'abiri da juma'a kaje ka karanta ibnu taymiya a cikin iktida siratul mustaqim sai kaji ibnu taymiya ya ce malaman ahlus sunna sun ce a daina cewa sati satin ka nawa yau a zaria a yau sati na goma sai dai ka ce juma'a ya ce wannan ma koyi da yahudu ne da juma'a ne musulmi suke lissafi wato juma'a ka nawa juma'a ta bakwai don ba haka ba faɗi da hausa sai ka ce mako na uku amma inda za ka ce sati to sati din nan daga menene daga saturday ne sabat to eh su ne yan sabat su ma duk ba haka ba ne to saboda haka sai ka ce mai juma'a ta bakwai yau a garin nan ai mako na bakwai amma kaka ce sati na fata an gane wa yawmin ka juma'a yini guda na uku kuma kamar juma'a guda wato mako guda wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanakin da dajjal zai yi za su zama daidai da kwanakin ku na yau da kullum qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah fa zalika al-yawmul ladhi sana wannan rana ta farko tashi wadda take kamar ainihin shekara guda kuna fahimta jama'a yakfi na fihi salatu yawmi sallar yini guda ba ta ishe mu idan dajjal ya zo ranar farko sai Allah ya tsawaita ranar sai tsawonta ya kai tsawon shekara guda to salloli biyar za su isa in kuka dubi statistic din suna da kyau da ya suka yi wannan tambaya yaya kididdigar take kala sai annabi ya ce la ba za ta isa ba sallar yini guda ba za ta isa a wannan lokaci ba uqduru lahu qadra sai ku gwada shi da gwargwadon yadda yake tsakanin sallah asuba zuwa sallah azhar awa nawa kuke yi misali sai kuka gane cewa awa biyar ne sai kuka yi sallah asuba bayan awa biyar sai ku yi sallah azhar tsakanin azhar da la'asar awa biyu ne sai ku ainihin sake yin azhar lokacin don a lokacin rana in ta fito ba za ta faɗi ba sai bayan kwanaki 360 da kuka saba. so a wannan lokaci sai annabi yake cewa sai ku kaddara shi da gwargwadon yadda kuka saba kaga tsakanin azhar da la'asar misali awa biyu ne tsakanin la'asar da isha galibi awa uku ne ko awa biyu da rabi eh magariba tsakanin magariba da isha galibi awa ɗaya ne ko ɗaya da rabi to tsakanin isha da asuba kuma fa za ga awa shida ko awa bakwai ko makamancin haka ne shine uqduru lahu qadra na fata an gane to sai ce wasu ne masihan da annahu yamsahu al-ard fi a zamanin qasir wa huwa al-arba'ina yaw arba'una yawman al-madhkura fi al-hadith wa wasafahu bid-dajjal لأنه يغطي الحق بالباطل me yasa aka siffanta shi kuma da cewa dajjal saboda yana rufe gaskiya da ƙarya yana ɗibo ƙarya yana rufe gaskiya ma'khudun min dajal an ɗauko kalmar ne daga dajal ina fata an gane ko dajala idza satara wa ghabba an gane in aka ce dajala shine satara ya suturce wa ghabba kuma ya lullube wa min farq bainahu wa bain isa alaihi salam don bambance tsakanin shi da isa fato an ce wa isa masih shi ma an ce mishi masih an fahimta ya ce wasu ne isa alaihi salamu masihan lisiyahatihi fil ard an kira annabi isa masih ne saboda siyaha yawo da yake na wa'azi da ajilin itibar saboda yawon wa'azantuwa ya wa'azantu ya wa'azantar fa isa alaihi salam masihul huda don haka annabi isa masih ne na ne na shirya waddajjal dajjalu kuma fa masihu dalala shi kuma mai yawon yaɗa barna ne bata to kaji kuma wannan ma'anar ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wa min fitnatil masihid dajjal to ya kamata mu tsaya mai tsokaci dangane da fitnatul masihid dajjal a wannan lokaci da dajjal zai zo a duniya zai rinka yawo ne da da'awar shi Allah ne kuma Allah zai ba shi iko na shafar kabari da tayar da wannan kabarin wannan yana daga cikin fitinar kana kabarinka ya tashe ka ya nuna maka shine Allah annabi ya ce zai zo da wuta da aljanna ga su ga aljanna ga wuta sannan kuma ga jama'a na bin shi ya tashe ka a kabari sai annabi ya ce to karka yadda shi ba Allah bane domin Allah ba ido ɗaya yake da shi ba ka ji siffa ta farko siffa ta biyu fa da'awa da yake shi Allah ne ƙarya yake wuta da aljanna annabi ya ce in ka bi wutar shi ita ce aljanna Allah in ka bi aljanna shi kuma ita ce wuta a wurin Allah to wannan dajjal gaskiya ne jama'a wani ne ɗaya ne daga cikin 'ya'yan annabi adam shi kuma sai Allah ya halicce shi haka so mutum ne ba aljani ba ne kuma mutum ɗin ƙwaya ɗaya ne ba kamar yadda wasu suke fassarawa ba cewa a a turawa su ne ake nufi da dajjal a'a dajjal haƙiƙa mutum ne ƙwaya ɗaya kuma abubuwan da suke faruwa na lalacewa da barna da abubuwa shimfiɗa ce zuwa ga ainihin halartar dajjal annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna cewa dajjal zai shiga ko ina in banda makka da madina amma in ya je madina zai yi kururuwa in ya kururuwa sai ainihin shaidanu da munafukan mutane sai su fito badruddin al-aini mai sharhin bukhari umdatul qari yau shekara 600 da wani abu yake cewa yace ba wasu bane rawafid ne yan shi'a ne yace dan suna nan suna ta gine-ginen gidaje a Madina sarki ya tabbata ga Allah shekara 600 kenan yanzu in ka tafi awalin Madina kashi 90 bisa 100 na yan awali yan shi'a ne har gini suka wanda in ka ganshi kai da ka saba ganin coci ba shi da bambanci da coci suna kaɗe-kaɗe da ganguna da komai a ciki ko kun fahimta shekara ɗari shirin ta wuce yake faɗin haka amma yanzu gashi yan shi'a sun fi ko ina yawa a awalil madina shi da cikin wancan website da muka yi hosting wancan fnoor.com zaka ji mun kira su da nahawila har ƙara fa sai da suka kai to amma ba yadda za su saboda ba a saudiya ma aka yi hosting website din ba wanda ya sponsorin website din ma ba dan saudiya ba wato wulaƙantattu an nahawila dan har hoto muka je muka ɗaɗɗako na waɗannan wuraren gasu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na to jama'a kun ji eh eh eh a'awar shi ma'ana mai ido ɗaya ne kawai eh a'awar ma'ana shi mai ido ɗaya eh shine a'awar mai ido ɗaya wa min azabin nari Allah ka tsare mu daga azabar wuta wasu ilmasir da mummunar makoma mummunar makoma tana iya zama mummunar ƙarshe tana kuma zama mummunar makoma ɗin a lahira shine ka fara da kyau makomar rayuwarka kuma sai ta koma ta munana kana roƙon Allah ya tsare ka kun san akwai mutanen da za ka ga rayuwarsu ta yi haske a farko daga ƙarshe ta zo ta munana akwai kuma wanda duniyar gaba ɗayanta za ta yi kyau amma makomar shi a lahira sai ta munana to duk kana roƙon Allah ya tsare ka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahama da albarka Allah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amincin Allah ya tabbata gare mu muma da sauran bayin Allah nagari to wannan addu'ar ko kaɗan ba inda za ka same ta ƙur'ani ko a hadisi a haka to kenan yanzu tsara ta da ibnu abi zaidan al-qayrawani yayi tsari ne mubtada a a yayi ta karkashin fahimtar hadisin nan ne na abu dawuda inda batar na take shine da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan kayi tahiya kayi salati sannan sai kai addu'a to sannan sai kai addu'a addu'an nan da za ka yi wacce iri ce sai malaman suka rabu biyu wasu suka ce addu'ar ma'asura don haka sai wadda aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kusan malaman hadisi gaba ɗaya a haka suka tafi wasu kuma sai suka ce a a tunda annabi ya ce sannan sai kai addu'a bayan ya kawo maka tahiya tahiya din nan a cikinta akwai me akwai addu'a ka gama asura ce ya kawo maka salati salati menene addu'a ce to kenan da aka ce sannan sai kai addu'a to yanzu an ce ka yi taka ne ka tsara taka don haka mai risala ya ɗauki wannan fahimtar akan cewa addu'ar da aka ce a yi bayan tahiya ba dole ne ta zama addu'a wadda ta zama alma'ahuda ba tare da cewa mun tafi akan saɓanin wannan ra'ayin amma ina son ku gane wannan shine dalilin shi ma'ana ya ɗauki ɗayan fassara ce wadda ko da ba mu muka ba mu ɗauke ta ba amma fa ku sani da cewa madogara yake da ita a cikin hadisi to shine in ka karanta a cikin sifatu salati ta albani sai kaga inda ya kawo cewa daga ibnu taymiya ibnu taymiya yana cewa da annabi yace sannan sai ai addu'a yace ana nufin wannan addu'a ma ahuda ce ya ɗauko daga ainihin muswadda ta ainihin alu taymiya kaza kaza amma dai ina son nuna muku asali ba kawai ya ci ya ƙoshi ne kawai ya tsara wannan addu'a ba ya tsara ta ne a ƙarƙashin wancan hadisin da yawa waccan fahimtar na fata an gane sun taqulu assalamu alaikum sannan kuma sai ka ce assalamu alaikum na fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh na ha muna karanta ne ba za mu karanta duk abin da mun karanta sai mun lankwasa shi ya koma kan wancan karatun ba summa taqulu assalamu alaikum sannan sai ka ce assalamu alaikum sai ce taslimatan wahidatan sallama daya an yaminika ta bangaren ka ta dama taqsidu biha qabalata a wani wuri zaka iya ganin qabalata qabalata wajhika sallamar za ka karkata ɓangaren dama amma kuma kana nufin saiti da inda fuskarka take wata tayamanu bi ra'asika za ka ɗan yi dama da kanka ƙalilan kaɗan haka ba kamar haka kamar yana kwatanta maka kenan misali ina ne dama fuskarka take fuskanta tana fuskanta alƙibla don ka zo za ka yi sallama sai ka ɗan karkace haka sai ka ce assalamu alaikum sallama kwaya ɗaya ya ce daidai da saitin fuskarka amma ba kaɗan karkata dama kaɗan sai ce haka ba ya fa'alul imamu haka liman ma zai aikata warrajulu wahadahu da mutumin da shi kaɗai yake sallah to mamu fa sai ya ce wa ammal ma'amumu shi kuwa mamu fa yusallimu wahidatan sai ya sallama ɗaya ya tayamanu biha qalilan yayi ta a damar shi kaɗan wa ya rubbi ukhra alal imami ya kuma mayar da ɗaya sallama ga liman ubalatahu gaban shi yushiru biha ilaihi kuma zai yi nuni ga liman da wannan sallama don haka ku duba in ni mamu ne haka zan yi amma ina son ku gane karkatar da fuskar da yake cewa yana cewa kaɗan fa ba haka ba a'a kaɗan za ka ɗan karkata assalamu alaikum sannan sai ce sai ya mai da sallama ga liman don liman ya yi sallama gare shi to shi ma sai ya mayar sai ce qubalatahu daidai da liman ɗin yushiru biha ya yi nuni da ita ilaihi zuwa ga liman don haka sai ka ga haka assalamu alaikum eh misali assalamu alaikum assalamu alaikum shine yushiru biha ilaihi wa yaruddu ala man kana sallama alaihi ala yasarihi sannan kuma sai yayi sallama ga wanda wato ya mayar da sallama ga wanda ya mai sallama a hagun shi wato inda wani a hagun shi ya mai sallama sai ya mayar mai fa in lam yakun sallama alaihi ahadun idan kuwa wani bai karkato ya mai sallama ba fa lam yarudda ala yasarihi shay'an ba zai mayar da sallama ga hagun shi a komai ba ma'ana wannan da ke hagun shi idan da ya tashi sallama bai karkato ya dube shi ba kawai ya yi ta ne daidai da daman shi kaɗan to shi ba zai mai ba don haka sai assalamu alaikum assalamu alaikum amma in ya zama assalamu alaikum assalamu alaikum sannan wannan da ke hagun shi ya yi mai sallama shi ma kuma sai dube shi sai mai assalamu alaikum sallama uku kenan ina fata an gane wannan asali al'imamu dara kutun ya ruwaito hadisin yin haka amma hadisi ne ba'ifi ku karanta ne autar na haka sallama imma ɗaya ɗin ɗaya imma biyu ɗin biyu mamu ko liman ko mai sallah shi kaɗai wa ya ja'alu yadaihi fi tashahudihi ala fakhidaihi sannan kuma wajen tahiyar shi to sai ya ainihin wato sanya hannayen shi akan cinyoyin shi na fata an gane a wajen me a wajen tahiyar shi ya ɗora hannayen shi a kan cinyoyin shi wa ya ƙabido a sabi a yadihi al-yumna sai ya dunkule yatsun shi na ainihin wato dama wa ya sababa an fahimta yatsan shi kuma wanda yake ɗan ali sunan shi kenan da hausa ɗan ali wannan yatsa na nuni ina fata an gane wannan yatsa sai ainihin ya yi mene sai ya ainihin wato shimfiɗa shi ina fata an gane yushiru biha ya yi nuni da wannan yatsa wa qad nasaba harfaha ila wajihihi a halin ya ainihin wato kafa gefen yatsan kun ga nan ne gefen yatsan harfaha gefen yatsan ya zan ya kafa shi ila wajihihi inda fuskar shi take kallo don haka yadda ainihin wato kwatance yake misali shine haka misali kaga ya sa hannayen shi akan cinyoyin shi kamar yadda ya ce to amma kar ku manta sai ya ce ne yatsun shi sai ya dunkule su na dama sai ya ce shi wannan yatsa dan ali wannan na nuni shi kuma sai ya nuni da shi amma kuma sai ya ce sai ya zama ya kafe wato gefen shi ila wajihi daidai da inda fuskar shi take fuskanta wato alƙibla ke to sai ya ce waktu lifa fi tahrikiha an yi saɓani game da motsa yatsa me yake nufi da an yi wannan saɓanin ba fa saɓani a wajen mazhabi ba don yanzu muna karatu ne a cikin mazhabin malikiya a cikin mazhabin malikiyar da kanta an yi saɓani shin zai bar shi a haka ɗin ne ko kuwa zai kaɗa shi kamar yadda ka karanta sharhi ma za ka je ce kuma waɗanda suka ce zai kaɗa ɗin zai kaɗa dama da hagu ne ko zai kaɗa sama da ƙasa ne su ma ɗin sai da suka yi saɓani amma maganar dai da take daidai ita ce zai kaɗa yatsa ɗin don hadisi ya tabbatar da kaɗa yatsa ɗin sai ce faƙila يعتقد بالإشارة إليها أن الله إله واحد تو أي وقيل فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد أكتشي wajen wannan nuni in me ma'anan nuni in yana nuni da yatsa zai kudurce cewa hannun gashi ya tsanya miƙe amma a zuciyar shi kuma ya kudurta cewa yana nuni ne ga cewa Allah ɗaya ne wa ya ta'awwalu man yuharrikuha su kuma waɗanda suke kada yatsa ko wanda ke kada yatsa shi kuma yana fassara wannan kada yatsa annaha maq ha maqma'atun lishaytan wato guduma ce ga shaytan wato an yi ƙoƙarin nuna maka cewa bayan da malamai suka tattauna game da yaya za a yi wa wannan yatsa wasu suka ce a miƙe to waɗanda suka ce a miƙe sai suka ce sai ka ƙudurce miƙe wannan da kake kana tabbatar da cewa Allah ɗaya ne ko kun fahimta jama'a fassara ce wannan waɗanda kuma suka ce haka fa a kaɗa su kuma abin da suka ce saboda yin haka ɗin guduma ce ga shaidan to amma haƙiƙanin al'amari asalin hadisin duk inda aka yaka komo abu ɗaya ne shi hadisin da ya ce za a yi nuni shi ne kuma dai hadisin da ya ce za a kaɗa shi ne suke cewa alharakatu la tanfi al-ishara wal isharatu la tanfi alharaka cewa a miƙe ɗin baya kore kaɗawar kaɗawar kuma baya kore miƙewar wato abu biyu ne kake a lokaci guda ka miƙe sannan ka kaɗa to kaɗawar kuma ita ce abin da take daidai domin asalin hadisin guda ɗaya ne kana yushiru bi isba'ihi as-sabbaha haka suka ce yana nuni da yatsan shi na tasbihi sahabbai ba sa kiran na annabi da cewa sabbaba saboda ma'anar sabbaba saboda asali wajen zagi da faɗa haka kake da shi kake nuna to sahabbai da suka zo sai ba su kiran na annabi su ce sabbaba sai ce kana yushiru bi isba'ihi as-sabbaha yana nuni da yatsan shi na tasbihi wa yuharrikuha kuma yana motsawa to wa yuharrikuha din nan ƙari ne da aka samu ɗalibi ɗaya a cikin ɗalibai goma ya zo da shi shine za'ida ibnu qudama haka wasu sai suka ce wannan ƙarin bai kamata a ba sai aka ce a'a ai ziyada ce mina fiqa kuma duk da su tara sun haɗu akan cewa malamin su ya ce annabi yana miƙewa shi kuma wannan shi kaɗai da ya zo shi ma ya zo da cewa eh annabi na miƙewa amma yana kaɗawa wannan baya kore maganar waɗancan guda tara maganar waɗancan guda tara ba ta kore tashi ya zo da ƙarin abin da yake ba su zo da shi ba ne kuma ƙarin ba yana karo ba ne da a ce kamar yadda suka ce annabi yana miƙewa sallallahu alaihi wasallam shi kuma fa da ya zo ya ce malam ya ce annabi baya miƙewa to shi ne an samu karo amma annabi na miƙewa suka ce shi ma ya ce annabi na miƙewa sai kuma ya ce kuma yana motsa yatsa saboda haka wannan ziyada ce mina siƙa ta zo ne don me don ta kawo ƙarin ilimi yake cewa ahsibu ko ahsabu haka ne ta wa ahsabu ta'wila zalika an yadhkura bi zalika min amri sala yanzu mai risala ne zai nashi fiqhun kuma bayan da ya gama kawo fassarorin malamai sai ce ni kuma ina tsammani ƙarin ma'anar wannan kaɗa yatsa don me sallah ya rinka tunanin al'amarin sallah ike ciki ma yamna'uhu in sha Allahu an sahawi abin da yake zai hana shi in Allah ya so daga rafkanuwa fiha a cikinta wa shughuli anha da kuma shagaltuwa game da sallah din haka malaman da a cikin malikiya waɗanda suka amintu da runguma hannu a ƙirji su ma haka suka ce suka ce saboda in aka baka ka saki hannun bai an baka ka yi sallar yadda kake ne amma lokacin da aka ce kai haka to za ka gane akwai wani hali da kake ciki wanda zai rinka tunasashe ka a sallah kake haka suka ce lokacin da aka ce to ka miƙe yatsa ka rinka kaɗa yatsa wannan zai sanar da kai cewa ba fa zaune haka kasiddan kake ba akwai wani abu da kake to wani abu ne sallah shine mai risala yake cewa wa ahsabu ta'wila zalika an yadhkura bi zalika min amri salati ma yamna'uhu insha Allah an sahwi fiha wa shughuli anha ina tsammani ma'anar wannan shine don ya tunasashe da shi al'amarin sallah da yake ciki da gwargwadon yadda al'amarin sallar in Allah ya so zai hana shi game da yin rafkannuwa a cikinta ko kuma shagaltuwa da barinta rafkannuwa a cikinta shine a cikin sallar ita da kanta ya samu wani rudani shagaltuwa kuma da barin sallar gaba ɗaya mahaifar sallar ya tashi wani abu yanzu ka dubi yaro idan ya zo yana sallah in ba wanda yake ya gama haɗa hankalin shi ba ne sai ga yana cikin sallah yana yan soshe-soshe yana cikin sallah yana kalle-kalle yana cikin sallah yana dan taba abokin shi can ma dai sai manta sallah yake sai ga ya kama hanyar shi ya tafi shi to shine wannan ishtaghala anha ke ko kuma shaghala anha ya rabu da ita malam yace wa yabsutu yadahu al-yusra sai kuma ya shimfida hannun shi na hagu ala fakhidhihi al-aysar a cinye shi ta hagu wala yuharrikuha ba zai motsa ainihin wato yatsan shi ba wala yushiru biha sannan ba zai nuni da yatsa ba wa yustahabbu zikra wa yustahabbu zikru bi isri bi isri as-salawati an so yin zikiri an so yin zikiri a ƙarshen salloli sallah azhar la'asar magriba isha an so kai zikiri yusabbihu Allah salasan wa salasina yayi tasbihi ga Allah guda talatin da uku wa yahmadu Allah salasan wa salasina yayi alhamdulillah talatin da uku wa yukabbiru Allah salasan wa salasina kuma ya kabbarta ga Allah guda talatin da uku wa yakhku wa yakhtimu al-mi'ata bi la ilaha illa Allah na ɗari kuma ya cike da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir an so yin haka sai malam ya ce me a bayan dukkanin salloli ko kun fahimta to shin wannan maganan na nufin kenan sallolin farilla ko kuwa da na nafila gaskiya sallolin farilla ne saboda haka ne ainihin hadisi ya zo ya bayyana ainihin a ƙaidi din wa yustahabbu bi isri salati subhi at-tamadi fi dhikri a ƙarshen sallah asuba kuwa an so ya zarce da zikiri shine التمادي في الذكر يزرتي يتذكري والاستغفار ده استغفاري والتسبيح ده تسبيح والدعاء ده ين الدعاء إلى طلوع الشمس حزوا لوكتين ده رانا ذات فتو أو قرب طلوعها كوكما كسد فتو واتا وليس بواجب أما ين هكا ما واجب بني أما أنسو ين هكا حديث يا تبتا ده اسنادي حسن أتكي مؤجم الطبراني الكبير وان يتبتا ده هكا إن كي صلى أسباب ka zauna kai ta zikiri kai ta zikiri kai ta abubuwa ga sunan kamar yadda ya faɗi tasbihi karatun qur'ani salati hailala addu'a har rana ta fito din idan ta fito da gwargwadon yadda za a iya yin sallar wala haka tashi kai raka'a biyu annabi yace za a rubuta maka ladan ka maka umra sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane wa yarka'u raka'atayil fajr sannan sai kuma ya raka'atai alfajr qabla salati subhi ba'da alfajr an so ya raka'atai alfajr kafin sallah asuba amma sai ya ce ba'da alfajr bayan alfajr ya fito wannan ka'idan mutane ba sa kula da ita sai alfijir ya fito ake yin sallar raka'atai alfajr dole ne sai alfijir ya fito idan alfijir ya fito to shine za a tashi a wannan sallar nafila raka'a biyu ba wai kawai da ka tashi bacci shikenan kai nafila raka'a biyu sai kuma ka jira a yi sallah asuba ba ta iya yiwa wannan nafilar da kai raka'a biyu ta koma kiyamun laili ne dan har yanzu da sauran dare saboda haka lokacin da alfijir ya fito kuma kai kana ganin cewa kayi ne ka raka'a talfajiri to amma idan alfijir ya riga ya fito ka iso masallaci zaka iya yin raka'a talfajiri kuma ita ce za ta tsaya maka matsayin tahiyatul masjidi don dama ita tahiyatul masjidi za ka yi ta ne a lokacin da babu wata sallah da za ka fara gabatarwa idan akwai sallah ita wannan sallah ta wadatar yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummul qur'ani yusirruha a kowace raka'a zai karanta fatiha kuma zai yi asirrance ko kun fahimta jama'a kowace raka'a zai karanta fatiha kuma asirrance wannan ma hadisi ya tabbata a haka karanta fatiha a sirrance aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi raka'atul fajri ya takaita karatu ba dan ta san cewa sallah ba ta yiwuwa ba sai da fatiha da za ta ce annabi ma bai fatiha ba saboda takaitawa don haka za a takaita to sai dai kuma wannan ba shi kenan ba in an yi a bayyane nan ma ya tabbata annabi yana bayyanawa kuma in an ƙara da wata sura nan ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan karanta qul ya ayyuhal kafirun yakan kuma karanta qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu a raka'a farko qul ya yakan karanta ainihin qulu amanna a billahi cikin suratul baqara qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم har zuwa ƙarshe in ya tashi raka'a ta biyu kuma sai karanta qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a yana ainihin karanta haka ina fata an gane sai ce wal qira'atu fi dhuhri karatu a sallah azhar kuwa bi nahwil qira'ati fi subhi kwatankwacin karatu ne wato kamar karatu ne a sallah asuba min at-tuwal wato a karanta daga dogayen surori sune at-tuwal au duna zalika qalilan ko kuma ƙasa da haka kaɗan tsawon raka'o'i biyun nan na sallah asuba ko irin shi ne ake so a yi a raka'o'i biyu na sallah azhar wallahu alam malamai ne so gano wata hikima cewa tun daga zamanin sahabbai suka ce suna fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam yanayin haka ne saboda sallah asuba yanayin bacci ne sallah azhar yanayin shagala ne wani yana can duk da an kira sallah an yi as-salatu khairun minan nawmi an yi menene menene amma duk da haka zai makara to a tsawaita dan dai duk yadda za a yi zo ya samu ko da raka'a ɗaya ce azhar kuma lokaci ne da wasu na ofis wasu na makaranta wasu na kaza wasu na kaza wasu na kaza ita ma lokacin shagala ne dan haka aka so a tsawaita dan haka da karatun sallah azhar da na la'asar da na asuba duk ɗaya ne sai ya ce ko kuma na azahar ɗin ya ɗan ragu kaɗan na fata an gane wala ya ji haru fiha bi shay'in min alqira'a malam yace amma kada ya bayyana komai na karatu a cikin sallah azhar to sai dai an samu hadisi sahihi kuma ya tabbatar da annabi din yana bayyanawa aya ɗaya ko aya biyu kuma wannan bayyanawar sahabbai suka ce kana yusmi'una ba su ce kunna nasma'u ba mun kasance muna ji wato ba abu ne da yake yi an gairi kasrin ba ba da nufi ba a'a da gangan ne yake yana sane shine suka ce yusmi'una yana yi ne don ya jiyar da mu ayatan au ayatai ne aya ɗaya ko aya biyu a sallar azhar suka ce suna bani annabi yana karatun sura a sallar azhar ta hanyar aya ɗaya ko aya biyu da sukan ji فيزياء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق مثالي سجي آية آية آية بيو صلى الله عليه وآله وسلم ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا ركعة تفرقوكما da raka'a ta biyu a kowace raka'a annabi yana karanta suratul fatiha wato ita ce ummul qur'an wa suratan da kuma sura sirran a sirrance raka'a ta biyu ta ne ta azhar wa fil akhirataini bi ummul qur'ani wahdaha sirran a raka'o'i biyu kuwa na ƙarshe yana karanta fatiha a sirrance wannan haka ne a sirrance anan baya bayyana komai amma kuma yana ƙarawa wani lokacin da wasu ayoyin a raka'o'i biyu na sallah azhar na ƙarshe raka'o'i biyu na sallah azhar la'asar na ƙarshe wani lokacin annabi yana ƙara da wasu gajerun ayoyi ko gajerun surori waɗanda ba su kai na farkon ba na fata an gane wa ya tashahadu fil jalsati ula a zaman farko kuma sai karanta tahiya ila qaulihi har zuwa inda zai faɗi cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne thumma yaqumu sannan sai miƙe فلا يكبر بزي كبر حتى يستوي قائما حسي يا ainihin wato daidaitu a tsaye a nan abin da yake nufi bayan ka yi raka'o'i biyu na farko to a nan in kai zaman tahiya yana maganar kabbara da za ka yi a yaushe za ka yi ta za ka yi ta ne a zaune ko ko bayan ka yunkura kana tashi sai ce a'a za ka yi ta ne bayan ka tashi don gashi sai ce summa ya ƙomu sannan ya miƙe fala yukabbiru ba zai kabbara ba hatta ya ya ka'iman har sai ya gama daidaituwa a tsaye wato in ka taso daga tahiyar haka ku duba jama'a lokacin da ka taso za ka taso shiru har sai ka daidaitu daram a tsaye sai ka ce Allahu akbar ko hadisi ya tabbata da haka malamai sun kai sun kawo bayan tabbatar da cewa hadisi ya tabbata yin kabbara a zaune al'imamu abu ya ala shi ruwaito wannan hadisi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi in ya yunkura yana tasowa ba kuma jan kabbara ba ba wai yana zaune din haka ku duba haka wato kaifiya ta farko da ya tabbata shine haka yana zaune daram bai yunkura ba sai ce Allahu akbar kaifiya ta biyu ita ce ya yunkura haka Allahu akbar kaifiya ta biyu ke to kaifiya ta uku ita ce wannan malami kawo kadai malaman nan sun samu shigar da ita cikin hadisin Abu Huraira ne wanda Muslim ya ruwaito asali ku duba a wajen kabbar harama an ce akwai kaifiya uku kaifiyar farko ita ce hannunka yana haka za ka ce Allahu akbar sannan ka ɗaga wato sai ka fara kabbara sannan ka yi aiki to sai ka daidaita wannan dare da kana zaune ka fara cewa Allahu akbar sannan ka yi aiki kun ga ya daidai na biyu ba kana ɗagawa kana kabbara Allahu akbar sai ka daidaita wannan da Allahu akbar kana yunkurin tashi kana kabbara to na uku fa suka ce shi ma ya tabbata za ka ɗaga hannun ka sauke ma'ana sai ka gama aikin tukuna sannan ka ce Allahu akbar sai suka ce to sai a shigar da shi shi kuma Allahu akbar shi ne to amma shi sun shigo da shi ta babin wannan kiyasin ne amma karar abin da hadisi ya tabbatar shine kabbara daga zaune hadisin Abu Ya'la kabbara lokacin da ake yunkurin tashi hadisin Abu Huraira yana na a cikin Bukhari da Muslim shi kuma to sai menene kuma sai malam yake cewa haka ba ya fa'alul imamu war rajul wahadahu liman haka zai aikata mutumin da ke sallah shi kadai ma haka zai aikata wa ammal ma'amumu amma shi ma mufa fa ba'da an yukabbira al-imamu yaqumu al-ma'mumu aidan bayan da liman ya kabbara to sai mamu sai ya miƙe har wa yau fa'iza stawa ƙa'iman idan shi ma mu ya gama daidaituwa a tsaye kabbara sai ya kabbara wa ya fa'alu fi baqiyati salati min sifatin ruku'i wa sujudi wal julusi nahwa ma taqaddama dhikruhu fi subhi malam yace wa ya fa'alu fi baqiyati sala a sauran sallah zai aikata min sifatin ruku'i na siffar ruku'un da yayi والسجود الديي والجلوس بزمن ديي نحو ما تقدم ذكره في الصبح gwargwadon ko makamancin abin da ambatan shi gabata a sallah asuba ma'ana yadda ka ji an kwatanta maka sallah asuba din nan ruku'un sallah asuba da na azahar ɗaya ne da na la'asar ɗaya ne da duk sauran salloli haka sujuda haka ne haka zama duk ɗaya ne sai ya ce wa yatanaffalu ba'daha amma kuma zai nafila bayanta ita wa azahar azahar ai ya gama maganar asuba ya shiga azahar to ya ce wa ya tanaffalu ba'adaha zai nafila a bayanta wato ina son ku gane malam fa yana siffanta mana yadda ake ayyuka ne game da sallolin farilla so yanzu ya gama baɗa mana ɓangarorin sallah ya zo ne yanzu yana kwatanta mana yanzu kamar ya mana sifatu salati ne bayan da ka gama sallar azahar sai kuma ya ce za ka yi zikirori gashi gashi kaza kaza kaza sai kuma yake cewa me za ka yi nafila wa yustahabbu lahu an yatanaffala bi arba'i raka'atin yusallimu min kulli raka'ataini an so yayi nafila raka'a hudu kuma kowace raka'a biyu in yayi sallama wa yustahabbu lahu mislu zalika qabla salati al-asr an so shi da yayi irin haka amma kafin sallar la'asar kafin sallar la'asar raka'a nawa hudu kenan bayan azahar ya yi hudu biyu ya sallama biyu ya sallama kafin la'asar kuma ya ainihin yi hudu su ma biyu ya sallama biyu ya sallama wa ya fa'alu fil asri zai aikata a cikin sallar la'asar kama wa safna fil zuhuri kamar yadda muka siffanta a azhar sawa'an daidai wa daida bambancin su kawai shine illa annahu yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn ma'a ummul qur'ani a rak'o'i biyun farko na sallar la'asar bayan ya karanta ainihin wato fatiha zai karatu ne bil daga jerin surori mina suwar na surori kun ga a azhar fa mun ce zai tsawaita amma a la'asar fa zai karanta gajeru mislu wadduha kamar wadduha wa inna anzalna wa inna da inna anzalnahu wa nahwihi ma da makamantansu shine zai yi a sallar la'asar wa amma al-maghrib ita kuma maghriba fa fa yajharu bil qira'ati fi rak'atayn al-ulayayn minha sai ya ainihin wato bayyana karatu a rak'o'i biyun farko na sallar maghriba ويقرأ في كل ركعة منها بأم القرآن أقوة ركعة كما ذكر أنت أينين واتو فاتحة وسورة من السور القصار da kuma ainihin sura ɗaya daga cikin gajerun surori a kowace raka'a a wace sallah kenan magariba wa fi salisa a raka'a ta uku fa bi ummul qur'ani faqat zai karanta ummul qur'ani faqat wato ainihin ita ce suratul fatiha ko zai iya ƙarawa da wata sura in ya ƙara babu laifi karanta sifatu sala wa ya tashahhadu kuma zai yi tahiya wa yusallimu sannan sai ya sallama wa yustahabbu an yatanaffala ba'daha bi raka'ataini an so yayi nafila raka'a biyu bayan sallar magariba wa ma zada abin da ya ƙaru fa huwa khairun to alheri ne ya iya yin raka'a hudu ko makamantan haka wa in tanaffala bi sittin bisitti raka'atin fa hasanun in ma raka'a nafila shida ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama bayan magariba fa hasanun yayi daidai abu ne mai kyau malam yace wa tanaffulu domin kuwa yin nafila bainal maghrib wal isha tsakanin magariba da isha muraghabun fi abin kwadaitarwa ne ana kwadaitar da kai wa amma ghairu zalika min sha'aniha amma wani wuri wanda ainihin wato ba na sha'aninta ba fa kama taqaddama zikruhu fi ghairiha ma'ana sauran al'amuran sallar magariba ko kun fahimta banda bayan sallar magariba din to duk wani al'amari nata yayi daidai da sauran al'amuran sauran salloli amma tsakanin sallar magariba zuwa sallar isha to an so ka yawaita na filfili amma sauran kaifiyat nata da yadda ake yinta da wasu zikirori da komi fa to kamar yadda sauran salloli suke haka ake yi me yake nufi kenan yanzu tsakanin magariba da isha ya ce ana so a yi na filfili babu laifi ko da an yi raka a shida amma to tsakanin azahar da la'asar fa sai ya kaidi ko kun fahimta to sauran al'alakar ita wannan sallar magariba da sauran salloli fa banda waɗannan wuraren da aka bambance komai nata kuma ɗaya ne kamar me kamar zaman tahiya kamar sallama kamar salati kamar addu'a da sauransu wa ammal isha'ul akhira wa ammal isha'ul akhira amma isha ta ƙarshe fa me yasa ake ce mata ta ƙarshe saboda magariba ma ya halatta a ce mata isha tajawuzan ko kun fahimta dan isha ita ce sallar da ta daidai da lokacin cin abinci lokacin cin abinci kuma da zaran magariba ta za ka iya cin tuwon dare saboda haka sai ake cewa salatul isha al'ula salatul isha al'akhira sallar isha ta farko sallar isha ta ƙarshe wani al'atama ita ake kira al'atama na fata an gane ita ake kira al'atama wasmul isha amma sunan isha a biha shi ya fi keɓantuwa da ita wa aula kuma shi ya fi dacewa da ita to anan mai risala ya yi tarjihi abin da ya sa ya yi tarjihin ya yi ƙoƙarin kaucewa saɓani ne da malamai suka yi domin abin da ake nufi da al'atama shine mai al'atma duhu salatul atma sallar duhu to mutanen ƙauye daga cikin sahabbai larabawan ƙauye cikin sahabbai su ne suke kiranta salatul atma sai annabi ya ce kar ku sake mutanen ƙauye su rinjaye ku suna kiranta salatul atma ku rinka kiranta sallar isha kun ga wannan hadisin in ka dube shi da kyau dalili ne akan me kiranta da isha ya fi a kira ta da atuma to wannan shine daidai amma malaman da suka ce mutulakan bai halatta a kira ta da atma ba to sun yi kuskure don wai to ya za ka ce mata sallar duhu sallah duhu ai abin ya yi muni sallah ka danganta ta ga duhu a ya tabbata to waɗannan malaman ku natsu da kyau su ne suka ce bai halatta a ce kuma ramadan ba sai dai a ce shaharu ramadan karka ce suntu ramadan don me ma'anar ramadan zafi to karka ce suntu ramadan na azumci zafi sai dai ka ce suntu shahara ramadan su ne kuma suka ce ka a ce qara'atul baqara hafiztul baqara sai dai a ce qara'atu suratul baqara wa hafiztu suratul baqara amma ko tafsiri da muke anan ibn kasirin yayi musu raddi za a iya ce mata bakara saboda annabi ya kira ta da haka sallallahu alaihi haka ramadan annabi yana cewa idza jaa ramadanu idan ramadan ya zo to ma'ana ko da ka kalli abin a ma'ana yana daukan wata ma'ana harɗaɗɗiya amma in har annabi ya faɗi shikenan dan haka malam yace wahiyal atma ita ce sallar atma wato sallar duhu wasmul isha a khassu biha amma sunan isha shi ne ya fi cancanta da ita wa aula shi ya fi dacewa da ita fa ya ji harufin ula ya yi bi ummul qur'ani wa suratin fi kulli raka'atin malam ya ce sai mai karatu ya bayyana karatu a raka'o'i biyun farko wajen karatun fatiha da karatun sura a kowace raka'a wa qira'atuha atwalu qalilan min qira'atil asri karatu a sallar isha ya fi tsawo kaɗan fiye da karatu a sallar la'asar to sallar la'asar ana karanta irin su duha da inna an zannahu to yanzu tun da aka ce kai kaɗan tsawaita wace sura kake ganin ta fi dacewa kenan eh kamar suratul a'ra wa shams wal da makamantansu wa fil akhirataini amma rako'i biyu na ƙarshe na sallar ishafa بأم القرآن في كل ركعة سرا أكرنت فاتحة أقوة ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم الوصف sannan a sauran sallar sai ya aikata kamar yadda aka gabatar da siffantawar wa yukrahu an-nawmu qablaha an hana yin bacci kafin sallar isha dalilin da yasa aka hana dan kakkazarce wal hadithu ba'daha kuma an hana yin hira a bayanta sai ce ligauri barura ba tare da larura ba don hadisi ne bayyana haka kuma nan ya yi taufiki ne tsakanin hadisan ma'ana shi ne na ɗaya an hana kai bacci haka yi zuwa cikin hadisin bukhari da muslim haka ce annabi yana kyamar yin bacci kafin sallar isha sannan kuma yana kyamar yin hira bayan sallar isha to sai kuma aka samu annabi yana zuwa yana kiran abubakar suna hira to sai aka ce kaga anan bukata ce ta taso shi yasa malam ya maka kaida yace li ghairi daruratin idan da larura ya halatta in ba larura fa ya halatta ba to na daga cikin larura shine imam bukhari ya kawo na daya wata maslaha ta musulmi na biyu dirasa ta ilimi in ba haka ba fa bai halatta ba to yanzu kenan daidai ne kenan yanzu a kunna talabijin kenan a dukufa ana kallo har karfe uku na dare karfe biyu na dare sha biyu na dare bai halatta ba kenan a karkashin wannan magana kuma haka abin yake domin na daga cikin abin da ake jiye maka shine bacci ya nauyatu a idanka gashi kana da karancin lokaci tsakaninka da sallah asuba ka kwanta karfe sha biyu sai zama baccin awa hudu ko biyar ba zai ishe ka ba amma an ka kwanta tun karfe tara fa kaga akalla kana da wajen awa takwas to ko dai ba yau aka haife ka ba ko ba dan yaye bane kai ya kamata baccin awa takwas ya gamsar da kai domin wani ikon Allah ku karanta tufatul abin nan wadud tufatul mawdud na ibn al-qayyim bacci ya fi yawa a idan yara fiye da manya haka kuma abin yake dan haka ba ganin da tsohuwa a gidanku da kayi motsi sai ka ji ta yi magana lafiyar ta kalau ba ta yi bacci ba ma'ana ta yi bacci shekara saba'in har ya ishe ta na fata an gane Allahu alam wal qira'atu allati yusirru biha fi salati kullaha hiya bi tahrikin lisan malam zai fassara mana me ake nufi da sirranta karatu sai ya ce karatu da ake cewa a sirranta a cikin sallah baki ɗaya ana nufin sirrantawar da zai kai ga motsa harshe don haka lokacin da kai Allahu akbar aka ce za ka yi karatu a sirrance kar a ga bakinka labbanka gum to ba sirranta ba ne a zuci kake kenan to ba a zuci aka ce ba da bakinka za ka yi amma a sirrance kada a ji sauti an gane? malam yake cewa hiya bi tahrikin lisani bi at-takallum bil qur'an ita ce motsa harshe ta hanyar magana da alqur'ani amma ba a ji din wa amma al-jahru shi ko bayyanawa fa fa an yusmi'a nafsahu shine ya jiyar da kanshi wa man yalihi da wanda ke kusa da shi in kana wahadahu in ya kasance shi kadai ne ko kun fahimta jama'a ya jiyar da kanshi in shi kadai ne inda wani kusa da shi kuma fa ya jiyar da shi amma sai ce in shi kadai ne me wannan magana take nufi in liman ne fa zai jiyar da mamu zai jiyar da mamu don haka abin da ya fi dacewa masallacin kunkuna da microphone shine microphone din ya zama a gaban liman ko a kirjin liman shikenan walmar'a ita kuwa mace fa yaya bayyana wata yake sai ce dunar rajuli tana ƙasa da namiji ne fil jihari a wajen ainihin wato bayyana karatu wannan jama'a wannan ita ce asalin magana gashi a ƙasa saboda muhimmancin wannan magana bari mu karanta ta cikin ainihin samar dani yake cewa wa ammal mar'atu fa hiya dunar rajuli fil jihari wa hiya an tusmi'a nafsaha khassa za ta jiyar da kanta ne كالتلبية كما يد تلبية ما فيكون أعلى جهرها وأدناه واحد وهي سماء نفسها فقط ما في ɗaukakar ɗaga muryarta da mafi ƙasan ɗaga muryarta duk ɗaya ne shi ne me shi ne ta jiyar da kanta wa ala hadha yastawi fi haqqiha as-sirr wal jahr an gane ai a'la sirr la adnahu yace to anan kenan kaga dangane da mace da sirranta wata da bayyana wata zai zama ɗaya kenan to don karka ruɗe sai marmaza ya ce maka wato ina nufin mafi ɗaukaka sirrinta domin mafi ɗaukaka sirrin aka ce to shine ka jiyar da kanka mafi ɗaukaka sirri a ce ka yi a sirrance amma mafi ɗaukaka sirri shine ka rinka faɗi kunnen ka na ji to shine a'la sirr adna sirr kuma fa shine gaba ɗaya harshe ne ke motsi kawai kenan yanzu macen aka ce ta yi karatu a bayyane to za ta rinka yi ne bakinta na motsi kuma muryarta na fita amma iya kunnanta kadai wannan shine a'ala aljahar kuma shine a'ala asir a'ala aljahar indaha kuma shine a'ala sirri inda kul ko kun fahimta i a'ala sirr a'ala sirr a wurin kowa mafi ɗaukakar sirri a wurin kowa shine kai sirri kana ji da kanka adna sirri a wurin kowa shine kai har kanka baka ji to a hukunci na fiqh kuma sai malam ya ce a'alal jaharu ɗinta shine ta jiyar da kanta kaga shine ya daidai da a'alar sirri na kowa ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam ya ce la adnahu allazi huwa harakatul lisan ai ma asirrin rajuli ai ma a'ala sirrihi ai halata kaunihi ma ai asirr wal jahr musahibaini li sirrin rijal ar-rajul ai musahabati musawa ai anna a'la sirraha wa jaharaha kun gani mafi ɗaukaka sirrinta da mafi ɗaukaka bayyanawarta yusawu yani a'la sirrin rajul za su yi daidai da mafi ɗaukaka sirrin namiji kenan fal musawa al'ula baina a'la sirrin mar'a wa jaharaha wal musawa as-thaniya bainahuma wa baina a'la sirrin rajul shine duk bayanin da muka yi wajuha ma bukira anna sautaha rubama kana fitna me yasa aka ce sirrin ta daga muryarta din a'ala sirrinta da a'ala jaharinta duk ɗaya ne shine saboda muryarta mai yiwa ta zama fitina ne walidhalika la tu'azzinu ittifaqan don haka a malikiyance aka haɗu akan cewa mace ba ta kiran sallah wahal haramun au makaruhun to in ta kira sallah haram ne ko makaruhu ne kaulani maganganu guda biyu wasu sun ce haramun ne wasu sun ce makaruhi ne to ina kuma ta zo ta buɗe shago tana sai da kaya a ƙofar gida ko a kasuwa sai ce wa jaza bai'uha wa shira'uha lid darura ya halatta ta je ta saya ko ta sayar saboda larura domin nan kuma za ta yi za ta yi magana to amma kuma wata a wurin saye ɗin ko sayarwa a nan kuma wannan abin da ake tsoro na muryar nata zai bayyana saboda haka ta haƙiƙi dangane da haka ku je ku ɗauki littafin almuhalla na ibn hazmin to amma kuma wata a wurin saye ɗin ko sayarwa a nan kuma wannan abin da ake tsoro na muryar nata zai bayyana saboda haka ta haƙiƙi dangane da haka ku je ku ɗauki littafin almuhalla na ibn hazmin da aka zo ana magana dangane da bayyana muryarta shin muryar mace al'aura ce muryar mace akwai al'aura akwai wadda ba al'aura ba qur'ani da kanshi ne zo bayyana a cikin waɗannan ayoyi na ahzabi a ciki ya bayyana da yake cewa matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala takhba'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad kar ku sauke muryar ku a wajen magana sai wanda yake da cuta a zuciyar shi ta fasikanci ku karanta babin farko a tsibbin nabawi za ku ga daga cikin cuta ta zuci cuta ta zuci akwai sha'awa ita ce nan Allah yake bayyanawa wanda yake da cutar sha'awa a zuciyar shi sai ya yi tsammanin ji da yakin sauke murya to za ki ba shi haɗin kai ne sai ce ne wa kunna kaunan ma'arufa ku faɗi magana magana yadda aka san mace take magana to yanzu da wannan hukunci guda biyu da ayat ta zo da shi ya nuna muryar mace nau'i biyu ce muryar mace idan mace ta sauke muryarta tana magana cikin wani gwalangwaso da sanyin murya to wannan shi ne ke kwantarwa da ɗa namiji hankali ko kun fahimta shi ne tewa imrul qais ta saba kullum fatima idan ya zo ta gaya mai magana ta yi mai galatsi ta yi kaza yau sai ya ji ta sauke murya ya ji kuma tana ladabi kuma sai ga har hawa yana zuba kai sai gudu ya ce wa ma garafat aimaki illa li tabridi ya ce wallahi idan ce bai zubar da hawaye ba ya ce wallahi akwai wani sharri ne akwai abin da kika hada gudu yayi kaga yana da wayo kenan gayu ne shi ma haɗaɗɗe ya san kan al'amuransu to kaga irin wannan sauke muryar to shine haramun amma wa kullu qawlan ma'rufa fa in ta yi magana yadda aka san mace to a ƙarƙashin haka ne dan fodiyo ya gina zuwan mata asibiti da makaranta da kasuwa wajen saye ko kuma wajen sayarwa in ya zama da larura shi yasa kana buƙatar ka samu littafin إرشاد الإخوان إلى حكم خروج النسوان حكم فتن ماتا sai da ya classify wuraren da mata za su fita wajen kashi goma sha ɗaya ko kashi goma sha bakwai to abin da muke so mu ce a nan jama'a kun ji yadda nassin littattafan malaman fiƙihun ya ce wanda ake karanta a ƙasar hausa to ya aka yaka gina matan ƙasar hausa gaba ɗaya karatun sallarsu a ɓoye kuskuren fahimtar nasoshin karatun fiqhun ne wal mar'atu duna rajuli fil jahari mace tana ƙasa da namiji a wajen bayyanawa in suka zo sai su ce wal mar'atu aksar rajuli akasi don haka namiji na bayyana sai su ce mace sirranta karatu take don haka duk mata a ƙasar hausa ko a najeriya nan zaka samu matansu suna karatu ne a sirrance dukkan salloli a mata za su yi karatu ne a bayyane inda maza ke bayyanawa to ina ne maza ke bayyanawa su ne na ɗaya sallar asuba dukanta na biyu sallar magariba raka'o'i biyun farko na uku isha raka'o'i biyun farko na hudu sai sallolin nafilfili na dare da kuma sallolin idi da sallar roƙon ruwa da sallar kusufi na dare ne ko na rana ne kisfewa wata ko na rana to bayan nan duk inda maza ke sirranta su ma za su sirranta to kaga kenan yanzu ashe idan mace ta zo tana karatun sallah za ta yi karatun sallah ne kamar yadda in sallah ta kama ka kai kadai kake a ɗakinka misali sallar tarawihi sallar tahajjud sallar witiri a sallar asuba sallar isha baka samu zuwa ba ya kake Allahu akbar misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim zaka rinka jiyar da kanka jiyarwa ana nufin ji dalla dalla ba wai zaka dan rinka wani kai kanka me kaji kake cewa in ba dan bakin ka ne yake faɗi ba za ka iya fassara me kake cewa don haka mata za su yi karatu ne gar amma yadda za su ji da kansu ba wai da karfin da za su cika ɗaki ko kuma su cika gida ko masallaci ba sai malam yake cewa wahiya fi hay'ati salati misluhu amma a wajen yanayin sallah ita mace misluhu irin namiji ce ghaira annaha tambanmu sai dai za ta matse jikinta wala tafraju wala tafruju fakhidaiha ba za ta buɗe cinyoyinta ba wala abudaiha haka ba za ta buɗe damatsanta ba a wajen sujuda kenan wa takunu mumbammatan za ta kasance a tattare munzawiyatan za ta kasance a matse fi julusiha a wajen zamanta wa sujudiha da wajen sujudatta wa amriha da kuma al'amarin sallarta kullihi baki ɗaya kunji wannan magana kuma hadisin da ya zo da ita hadisi ne mursali al'imamu abu dauda ya ruwaito shi a cikin kitabul marasil to cewar ya zo a cikin littafin dalili ne akan ba'isi ne don abu dauda ya tattara hadisai ne mursalai ma'ana hadisai ba'ifai waɗanda ba a faɗi sahabban da suka rawaito su ba wannan hadisin shine yake faɗin waɗannan ƙa'idojin cewa mace a sallah za ta ainihin wato matse jikinta tun daga wajen cinyoyinta kenan wajen cinyoyinta shine lazimta ta haɗe ƙafarta shi yasa kaga mata galibi a ƙasashen mu haka suke sallah idan ta zo su juya kuma ya ce ba za ta buɗe ba za ta matse haka wajen zama a zama ma ba za ta buɗe jikinta haka ba haka to da malikiya da hanafiya dama su suka fi kowa tsanantawa game da wannan amma ba daidai ba ne ina son ku gane to matan injiyoyi in ga yadda suke sallah da pakistan da su sun fi kowaɗanne matsewa galibi za ka ga ta zo tana sallah haka to idan ta haka kaga daga zaune a haka haka ba zan da haka ba haka ko ba wai tsunguwa ba ko mutuwa mannewa suke da kasar gawa ɗaya wani ya ce wa matansu ba lafiya ne na ce hanafiya ce na fata gane mannewa mannewa suke si kwance su a ƙasa gaba ɗaya wallahu musta'an malam ce sun mai salli shafa'a wal wutra sannan sai ya shafa'i ya sallaci shafa'i da wutri jiharan a bayyane wa kadhalika yustahabbu fi nawafilil laylil ijhar hakanan nafilfilin dare ake so a bayyana karatu wa fi nawafilin nahar nafilfilin rana kuma al-israr su kuma a ɓoye karatu wa in jahara fin nahari fi tanaffulihi fa zalika wasi'un idan a nafilar rana ya bayyana karatu malam yace ya halatta shine wasi abin akwai yalwata wa aqallu shafi'i raka'atani mafi karancin shafa'i raka'a biyu to nan ma kaga sai aka ginu sai aka fada kullum shafa'i raka'a nawa ake yi biyu in daga ya ƙara sai ramadan ya zo amma kullum shafa'i mafi karanci raka'a biyu to za mu zo mu ji kuma mafi yawanci insha Allah ta'ala in karatu ya karatu a gaba a nan za mu saurara insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. na'am na'am eh na'am eh su ake nufi duka su ake nufi ana nufin duk wata addu'a ba wai sai wadda ta zo a wannan wurin ba kadai duk wata addu'a da ta zo a lafazin qur'ani da hadisi zaka iya yin ta a wurin kenan addu'a in kana da ita du'a'u mas'ala addu'an matsala to ba za ka yi taka da larabcinka ba kamar yadda na malam ya tsara sai dai ka yi ta da larabcin da yake ainihin an samo shi a shar'anci na walaikum na eh a wurin tahiya eh na na oho eh ha wallahi alam ko a sama ne ko a na manta yadda lafazin hadisin ya zo na wajen dajjal ko eh Now, eh, eh shi ne sabbai suke biya saboda ladabi bayan kowa bayan haka kowa sai a ce kawai sababa eh eh ito ai malamai su ne shugabanni din wato ko a musulunci ba a taɓa sanin akwai wasu waɗanda ake ɗauka a sa shugabanni ba ne sai masu ilimi wato mu ko a ta'arifinmu ne mu nan muka rikice malamai wasu mutane ne ake ganin su daban waɗanda ba ruwansu da jagorancin jama'a Eh. Eh. فأن يسمع إيه kamar yaya uh zai jiyar da kan shi eh ha to ai ha to ai nan yana magana mai sallah shi kadai ne amma mutumin da yake limanci eh shi in ya sa lasifika ai ana sawa ne saboda wasu waɗanda tayu daga baya su zo su jonu da sallah shi ne hikimar ɗaga murya ɗaga murya ce kawai lasifika ai ba wani abu ne ɗaga murya ce kawai wa alaikum salam na eh ban gane ba raka hudu eh a saurara tukuna ne na'am eh a raka farko akwai jilsatul istiraha raka ta biyu babu jilsatul istiraha raka ta uku akwai jilsatul istiraha raka ta hudu kuma ita za a zauna shine eh eh wa alaikum na'am sosai kuwa ita falalar ba ta allakantu da masallaci ba ne ta allakantu da sallar asuba din ne kawai dalla idan a gobe me a timetable din namu ne